الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أمواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاء أكو قوتهم أكو هجراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga birnin Makka zuwa Madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya zo daidai da tara ga watan goma a Gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da biyu wannan shi ne kaset ɗinmu na talatin da bakwai daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin fannin ta'amul baina zaujain na Muhammad Siddiqul Minshawi Allahu yarhamuhu idan jama'a ba su manta ba mun kammala da ij'alil jima' ba'idan an uyunil abna' ka sanya mu'amala na saduwa tsakaninka da matarka nesa da idanun yara kar mutum ya dinga mu'amala da matarsa a kusa da yara ƙanana to yau kuma za mu tashi kan ihzar itiyanu dubur dubur itiyanu dubur wato ka nisanci saduwa da matarka ta duburanta kamar yadda malam ya kulla wannan babi wannan matsala da take faruwa wani abin da zai baki mamaki ko ya baka mamaki shine akwai wanda ma suke ganin cewa a ƙur'ani ne ya umarce su da aikata haka yasa za ki samu daga cikin 'yan shi'a akwai waɗanda suka yarda da saduwa da mace ta duburanta daga ciki akwai littafin a wani kasurguman ɗan shi'a da Allah maɗaukakin sarki ya azurta shi da musulunta da kuma dawowa kan tafarkin addinin musulunci sai rubuta littafi ya saka masa suna lillahi thumma littarih na rubuta shi don Allah na rubuta shi kuma don bayyana hakikanin tarihi da hakikanin abin da ke faruwa a cikin wannan littafi ya zo babi da ke magana akan mutu'a auren mutu'a a ciki ya kawo cewa daga cikin malaman shi'a akwai waɗanda suka yarda ba wai magana auren mutu'a ba a auren mutu'ar ma ya halatta a yi shi da hatta da yarinyar da bata balaga ba yarinya 'yar shekara takwas tara goma kai har ya kawo maganganu da suke nuna ya halatta mutum ya yi auren mutu'a hatta da jaririya wacce take shan nono amma sai ya kawo yadda su malamansu na shi'a suka ce za a mu'amalance ta shine shi wanda ya aure ta zai yi amfani da ita ne ta hanyar goga azzakarin shi akan farjinta ku je ku karanta ya sa karkar ka zauna da jahilci waɗannan matsiyatan idan ka zauna baka bincike he sun kifar da kai so yana daga cikin aƙidarsu saduwa da mace ta dubura saduwa da tana da ita tana jinin al'ada da sauransu so a haka ne sai ki ga mace ta kawo ƙara ta ce malam na ya aure fa amma na shiga bala'i mu mun ga irin wannan kes ɗin da yawa me yake faruwa sai ta ce tun da ta je gidan mijin mijin baya neman ta ta inda Allah ya halatta sai dai ta wani guri daban mu mun ga irin waɗannan abubuwan da yawa wani ka kira shi zaka tattauna da shi tun da ya san abin da yake ba abu ne na musulunci ba ya gudu wani da haka sai an kashe auren wani kuma ya riga ya sabar da matar akan haka don haka ita ma ta ji cewa dole za ta ci gaba da zama da shi a haka wani harkar kuɗi ba ta jin daɗin mu'amala kamar yadda za mu zo mu ji daga cikin abin da malamai suka ce shine saduwa da mace ta duburanta yana baya warkar mata da harara da zafin sha'awa saboda ba ta nan ne Allah ya tsara za ta samu biyan bukata ba so don haka wata za ki ga tana yin zina da wasu mazaje a waje mijinta kuma yana saduwa da ita ta haka wannan duka yana faruwa so wajibi ne a matsayinmu na ahlus sunna masu da'awa mu karantar da ɗalibanmu da kuma waɗanda suke sauraron mu cewa a yi taka tsantsan duk namijin da ya zo yana son ki ki binciki mai ce a shi in kika kuskura kika kwaso wani dan shi'a kasur gumi wanda yake bin tafarkin shi'ar da gaske wallahi za ki samu irin wannan matsala tsakanin ki da shi saboda mu mun ga irin wannan an kawo mana kararraki ba za su kirgu ba dangane da ire-iren waɗannan matsalolin so matsaloli ne waɗanda kina raina su ko kina jin su kamar maganganu ne marasa daɗi amma magana ce wanda tana faruwa a cikin al'umma Allah ya sauwake da haka malam yace itiyanul mar'ati fi duburiha yuzlimu sadr daga cikin illar saduwa da mace ta bayanta ta duburarta yana ainihin wato bakanta zuciya da kuntata kirji mutum zai ji baya cikin nutsuwa da kwanciyar hankali in dai wannan ita ne ɗabi'a shi ke ba za ki taɓa samun nutsuwa ba a matsayinki na matar shi shi ma ko ba zai taɓa samun nutsuwa ba a matsayinsa na mijinki wa yutfi unural qalbi sannan yana disa shi hasken zuciya zuciya tana da wani haske wata ran haka kawai za ki ji kina cikin farin ciki kina cikin jin daɗi ba kuɗi aka baki ba ba komai aka yi miki ba ba wata kyauta aka yi miki ba haka kawai sai Allah ya sa wani haske a zuciya ki dinga jin daɗi kina fara'a to idan kina da wannan mu'amalar da mijinki wannan hasken zaki neme shi sama da ƙasa ki rasa ba kwanciyar hankali ba nutsuwa ba cikakken imani da Allah ba cikakken sallama wa manzon Allah wa yasudul wajah sannan zuwa wa mace ta duburanta yana daga cikin illar sahina yakan bakanta fuskar mutum za ki ga wani malam haske yana fari ne pat amma saboda bahi da imani ko ayyukan sabo irin wannan wallahi sai ki ga shi yana ga kamar mutum ne mai haske amma ke kuma baki kike gani akan fuskar shi haka ne ko ba haka ba saboda ya rugunsuba cikin saban Allah don haka Allah ba zai haskaka zuciyar shi ba ba zai haskaka fuskar shi ba amma idan mutum mai imani ne ko mace mai imani ce mai bin dokokin Allah ce ko mai bin dokokin Allah ne za ki ga tare da cewa baki ne har kwano amma wallahi za ki dinga ganin haske a cikin fuskar shi da annuri akan fuskar shi na sha buga misali kalli malam Ahmad Tijjani Yusuf Guruntum baki ne har kwano ko ba haka bane amma da ke akwai imani da takawa don Allah bakin ba kya ganin wani yalki na imani da haske akan fuskar akwai saboda me saboda biyayya ga Allah biyayya ga manzan Allah kaucewa ayyukan asha kaucewa ayyukan sabo to haka Allah yake in ya tashi sai ya faranta fuskar mutum koda yana da wata nau'i na launin fata baki sai ya haskaka shi haka kuma sai ya bakanta mutum ko da launin fatarsa fara ce jama'a kuna fahimtar maganar da ke ku shi yasa yace yawma nabyaddu wujuhun yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh akwai ranar da za mu faranta fuskokin wasu mu kuma bakanta fuskokin wasu kiyama kenan jama'a duk wanda kika ganshi a filin tahin alkiyama ya zama duna an san duna ai ko a karnukan aka ce duna to fa wannan karen shi kansa matsala ne to in kika ga mutum a lahira ya zama duna to mugu ne a duniya azzalimi ne ba mutumin arziki bane shine yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh an gane magana da kyau ko fa amma alladhina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun wa amma alladhina suwaddat wujuhuhum eh akafartum ba'da imanikum ko fadhuqul azaba bima kuntum takfuruna haka Allah ya faɗa da haka yace wa yasudul wajh wannan mu'amala da mata irin wannan yanayi yana bakanta fuska wa yusibu bil amradi kuma sannan yana haifar da cututtuka kiga da mata da miji kowanne daga cikin su yana fuskantar matsala na cututtuka da rashin lafiyar da an kasa gane menene dalili ba wani abu bane irin wannan mu'amalar da wasu mata suke da mazajensu ko irin wannan mu'amalar da wasu mazaje suke wa matansu yana kawo wannan qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul baqara aya ta 223 yace nisa'ukum harthul lakum fa'atu harthakum annashi'tum wa qaddimu li anfusikum Allah madaukakin sarki yace nisa'ukum harthul lakum matanku kamar gonaki ne a gurinku wannan tashbihi ne aka yi shi baligi domin an shafe wajhu shabihi an shafe adatu tashbihi shine tashbihi baligi tashbihin da aka shafe mushabbahu da mushabbahun bihi da wajhu shabihi da kuma adatu tashbih nisa'ukum harthul lakum ay nisa'ukum ka harthil lakum fi itiyanihinna wato matanku kamar gonakinku ne ta inda duk za ku zo musu ai idan kina da gona duk ta inda kika ga dama za ki bullo wa gonar aiko ko ta kudu ko ta arewa ko ta gabar ko ta yamma ba wanda ya hana ki dan gona ba ta da gate haka ne ko ba haka ba ba ta da wata kofa da aka ce dole he ta nan za ka shiga in banda gonakin cikin gari waɗanda aka kewaye su da katanga aka saka musu gate in dai gona ce normal gona da aka sani a jeji ba ta da wani mashiga ko mafita duk ta inda ka ga dama ka shiga ta inda ka ga dama ka fita to sai Allah ya kwatanta mata da gona to me wannan misali ko wannan kwatance ke nufi to shine a nan sai wasu mugaye da ke suna da kazanta ta kafirci da munafirci a zuciyarsu sai suka fassara da cewa ma'anar haka shine ashe ko ta ina za ka iya saduwa da matarka ko dai ta gabanta ko ta bayanta ina fata kun fahimci magana yasa na ce muku akwai waɗanda sun makale da wata aya ne da mummunar fassara suka ɗauki ma'anar saduwa da mace ta duburanta a wannan ayar wanda kuma wannan ƙarya ne saboda me saboda duk aya za ki samu ko dai annabi ya fassara ta ko kuma ya yi ishara zuwa ga ma'anarta to wannan ayar tana daga cikin ayoyin da annabi ya fassara su karara cewa ga abin so abin da ayar take nufi nisa'ukum harthul lakum matanku gonaki ne a gare ku kamar gonaki ne a gare ku me wannan take nufi yadda za ka iya zuwa wa gonarka ta gaba ko ta baya to haka za ka iya saduwa da matarka ta gaba ko ta baya amma ta farjinta ba ta duburanta ba za ka iya saduwa da ita ko a tsaye ko a kwance ko a zaune amma ta gabanta ba ta duburanta ba ina fata ana fahimtar magana duk wani style da za a yi don a gamsar da juna wannan Allah ya yarda da shi a yi ya halatta yasa na ji malam aminu daurawa Allah maɗaukakin sarki ya masa rahama ya saka mishi da alkhairi ya sa ya gama da duniya lafiya an tambaye shi halaccin mace ta tsotsi gaban mijinta ko wani abu makamancin haka sai ce shi dai ya san musulunci ya hana namiji ya sadu da mace ta duburarta haka kuma ya hana namiji ya sadu da mace tana jinin al'ada bayan wannan duk wata hanya da za a yi don a gamsar da juna ba shi da wani dalili da zai sa ya ce haramun ne wannan abu shi kenan kawai da kunne na naji shi ya ba da wannan fatawa jama'a kun fahimci magana da kyau ku in dai wannan abin zai kai ga kai ka gamsu ita ta gamsu falillahi alhamdu wal minnatu amma a guji waɗannan abubuwan guda biyu saduwa ta dubura da saduwa lokacin al'ada shikenan banda wannan duk wata dabara duk wata hikima duk wata shafe-shafe duk wani abin nan mulmulamul ko menene musulunci bai hana ba jama'a kuna fahimtar maganar da ke ku illa iyaka sai a dawo me likitoci suka ce dangane da kazantar gaban namiji da kazantar gaban mace to wannan kuma wani abu ne daban sai a guji abin da zai iya kaiwa zuwa ga menene cutuwa ko kuma rashin lafiya ta shiga ko wata cuta ta shiga to sai a kiyaye wannan to idan ya zamanto kuma akwai kyakkyawar tsaftar da babu wannan baka da dalilin da zai sa ka ce haramun ne baka da dalili jama'a kuna fahimta tare da cewa tare da cewa akwai wasu malamai da suke ganin haramun ne ire-iren waɗannan mu'amalolin suna ganin haramun ne amma su kansu sun dogara ne da wasu nassoshin da ba ƙarar suka zo suka yi bayani ba jama'a ana fahimta na da kyau sun zo sun dogara da wasu nassoshin da ba ƙarar suka fito suka yi bayani ba amma in dai nassi ne karara da ya hana irin waɗannan mu'amalolin babu shi amma mu'amala ta saduwa to nan kan dole gyaɗa ta yi mai in ta ƙi ta sha matsa kar a kuskura a kauce wa saduwa da mace ta gabanta ta farjinta haka kuma kar a kuskura a sadu da ita tana jinin al'ada wallahu ta'ala a'lam wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yanhana an dhalik annabi ya faɗa mana a cikin hadisi yana mai hana mu dangane da wannan mummunar ɗabi'a yana cewa mal'unun man atal im man atal imra'ata fi duburiha tsinanne ne la'ananne ne wanda di ya zo wa matar shi ta duburarta in ji annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama mal'unun annabi ya tsine mishi albarka annabi ya kwashe mishi albarka wallahi tallahi akwai matar da ta zo ta same ni da irin wannan mas'ala abun mamaki babanta shi ya bawa wannan mijin nata ita kuma ya san cewa yana daga cikin aikinsa da ɗabi'arsa don haka na ce mata to ke yanzu ta ina za a shawo kan wannan matsalar ubanki da ya haife ki shi ya yadda ya mika ki kuma ya san abin da muntun mijin zai yi da ke ta ina za mu shawo wannan kan matsalar ba karamar daga aka ɗiba ba kafin Allah maɗaukakin sarki ba mu nasara muka shawo kan matsala aka raba auren saboda ƙa'ida in dai an gano irin wannan mu'amala tana faruwa tsakanin mata da miji musulunci ya yarda kai tsaye a raba wannan aure saboda akwai cutarwa akwai rahin zaman lafiya akwai cututtuka akwai haramci abubuwa dai da yawa suna shigowa ƙarƙashin wannan matsala Allah ya kiyaye wa qala annabi sallallahu alaihi wa sallama murahhiban annabi yana faɗa yana mai firgitar da masu aikata irin wannan ɗabi'a ya ce la yanzu Allahu ila rajulin ya ati imra'ata fi duburiha annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa murahaban yana mai firgitar da masu aikatawa yake cewa Allah ba zai kalli mutumin da yake zuwa wa matarsa ta duburarta ba Allah ba zai kalle shi ba a gobe kiyama وقال العلماء ما لم ينسك ساكي توا اتيان المرأة في دبرها هلاك للفاعل والمفعول زوا ومتى تدبرنتا hallaka ne ga wanda ake aikatawa ita matar kenan da kuma mai aikata mata shine wannan mijin nata wa qala al hukama wasu masu hikima suka ce itiyanul mar'ati fi duburiha yadfa'uha daf'an ila zina saduwa da mace ta bayanta yana ainihin wato tun kuɗa ta zuwa ga ta dinga zina li'annaha lam taqdi shahawataha domin bata samu biyan bukatar sha'awarta ba dan ba ta nan Allah ya rubuta za ta biya bukatar sha'awarta ba da haka in ya zama dimun da'imun wannan mu'amala ake mata to zai sa ta koma tana zina da wasu a waje wa qala rajulun libin umar radiyallahu anhuma wani mutum ya tambayi abdullahi dan umar yace inna nashtaril jawari a mun kasance muna sayar jawari wato jam'i ne na jariya muna sayan bayi ba na a tiya hunna fi adibari hinna sai mu dinga saduwa da su ta duburarsu faƙala ibn umar radiyallahu anhu ma sai abdullahi ɗan umar ya faɗa wa wannan mutum ya ce uffin tir allah wadare da wannan ɗabi'a taku awa ya fa'alu zalika musulmin yanzu musulmi da yake da'awar shi musulmi ne zai zo yana aikata wannan abu musulmin da yake ya yarda Allah kwaya ɗaya ne annabi Muhammadu ne manzan Allah zai zo yana aikata wannan Abdullahi dan Umar yana ta'ajjubi yana mamaki a ce musulmi zai aikata haka a da Abdullahi dan Umar ya halitta zamanin mu da ya su masau bakwai ko ba haka bane da ya su ma ya fi sau bakwai saboda ga mutane nan da suke aikata wannan ɗabi'a mugayen mutane burjik a cikin al'umma ga sunan ba ma mata ba wasu ma mazaje suke zuwa wa 'yan uwansu wasu matan kuma su je wa mata 'yan uwansu duka gashi nan yana faruwa a da abdullahi dan umar ya halarci wannan zamanin namu to da ya dinga mutuwa ai su ma yana farfadowa kenan saboda takaici da bakin ciki uffin ya ce dir allah wadare da ɗabi'ar ku awa ya fa'alu zalika muslimun yanzu musulmin arziki zai dinga aikata haka zahaba shabun ila tabibin malam ya kawo mana wata kissa ya ce wani matashi ya tafi gurin wani likita falan ma ajara tabiba alaihi kashfa lokacin da likita ya basa gwaje-gwaje ra'abihi attihabat sai ya samu kumburin mara tattare da wannan mutum wa a'radan limardiz zahari da kuma wasu abubuwa kwayoyin cututtuka na cuta da rashin lafiya a gadon bayan shi an gane ko yana da matsala a bayan shi yana da matsala a mare shi marasa ta kumbura cikinsa ya kumbura ya same shi faƙala lahu sai likitan ya tambayi wannan yaro ya ce munzu mata wa anta tazini kai gaya min gaskiya tsawon wannan lokaci ka ɗauka kana zina faƙala shabu jaza'an shi matakin sai ya ba da amsa a cikin takaici da baƙin ciki ya ce ana lam azini mutlaƙar dakawa likitan zai ce kai ni ban taɓa yin zina ba tun da nake ka ganni nan kalle ni da kyau faƙalar tabibu sai likitan ya ce masa idan tujami'u zaujatika fi duburi hawa athna alhaidi ya ce to in ku har baka zina to kana saduwa da matarka ta duburanta kuma lokacin da take jinin al'ada haka ne faƙalar shabu bi huzinin na'am af'alu zalika sai wannan matashi ya ce masa tabbas haka tana faruwa ma'ana likitan ya gane masu fama da irin wannan cututtukan ɗayan biyu ko dai mazinata ne ina fata ana fahimta ko kuma masu saduwa da matansu ta dubura ko kuma me suna cikin jinin al'ada kya ga mace ta kawo ƙarar mijinta wallahi tallahi tana cewa malam ku kirawa na ku yi masa nasiha wallahi tallahi malam ina jinin al'ada yake nema na kuma idan na nemi in kauce masa sai mu nemi faɗa da shi mun taɓa yin kes irin wannan da wani mutum ne shi Allah ya yi shi mai ƙarfin sha'awa ya ƙi kuma ya ƙara aure don haka ko da matarsa suna jinin al'ada sai ya neme ta gashi kuma ɗan bokon banza ya ƙi ya ƙara iyali na ce masa to kai wannan irin azaba ne wannan kana azabtar da kanka kana azabtar da matarka kana saba wa Allah Allah ya hore maka ka ƙi ka ƙara iyali wallahi san da neman karatun ta nutsu sannan ya je nemi mata ya ƙara aure amma wallahi ta ce sun fi shekara takwas haka suke fama da shi so Allah ba zai ce a yi abu ya zama babu hikima a cikinsa ba yasa na faɗa na faɗa na faɗa na kuma ƙara faɗa kuma zan ƙara faɗa yau wallahi duk mutumin da kika ga yana zaune da mace ƙwaya ɗaya kuma in ka taɓa shi ta ta ishe ni ta ishe ni ba wani a ta ba ba ba ba karba kalla ina ba can nan kam wallahi ɗayan biyu ko ɗayan uku ko dai ba shi da cikakkiyar lafiya dalo gaji ne shi ne gaskiyar magana ku yi haƙuri darasi ne bayan da na iya nima dole in karanta muku nima haka dole in karanta muku ya haƙuri ko dai ba da cikakkiyar lafiya ko kuma ɗan iska ne a waje yana mu'amala da wasu matan a waje ko kuma talauci ya kai masa makura ta yadda ba da halin da zai ƙaro wata ko ba haka bane kwamanda an gane magana da kyau ko ɗayan ukun nan sai ta faru amma wallahi in dai yana da wadata kuma yadda Allah ya yi shi lafiyayye ne shi kuma baya shegantaka da wasu matan a waje ba ɗa namijin da zai ce zai zauna da mace ɗaya ƙarya yake wallahi ku ce Adamu ɗan Muhammadu al-mulaqab bil albani shi ya faɗi wannan magana ku gaya mishi ƙaryar banza ƙaryar wofi mutane su zo suna faɗin maganganun da ba su da abin nan an gane magana da kyau ko so wannan shine saboda haka ki ji tsoron Allah in kika ga mijinki yana wani alamun malkodiyo da kauce-kauce ki ce a lallaɓo eh zauna ni ban gane maka ba ya nake ga idan za ka yi waya sai ka fita waje ya nake ganin wasu alamu sai kai sati guda baka neme ni ba ya nake ganin kaza in kika ga kama kame a cikin lamarinsa ki ce kaga da ka zo ka jawo mana jangon ko kuma wata ran ayi ram da kai mu zo mu ji kunya gaba ɗaya ko ba haka bane ni in ji kunya a ce mijina an kama shi da wata ‘ya'yana su tashi cikin kunya bala'i ya kan musu kai ma kuma ka je na shiga cikin jama'a je ka karo wata na baka dama su mata a yanzu cewa suke wai da kishiyar ciki gara ta waje la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wai da kishiyar ciki gara ta waje ma'ana da auro mata matar sunna ta zo su zauna zaman sunnar manzon Allah gara mijin wai ya je nemi kowa ce zai nema a waje fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wa ila allahi almushtaka wa ilaihi tukula magana ta yi muni mace tana ikirarin haka Allah ya sauwaƙe saboda haka ya ce masa lalle kana saduwa da matarka ta dubura kuma lokacin da take jinin al'ada ya ce gaskiya ne af'alu zalik ina aikata haka to kun ga sai wannan ya nuna mana kan cewa ashe kenan mutumin da yake da mu'amala da matarsa da irin wannan mu'amalar to lalle kuwa zai dinga fuskantar matsala na rashin lafiya bayan matsala na saban Allah da yake fuskanta ko kuma da yake aikatawa Allah ya kiyaye babi na gaba itazilun nisa a fil mahidi ku nisanci mata a lokacin da suke jinin al'ada mun gama da babin da ke magana akan matsalar tinkara ko fuskantar mace a ta duburarta don haka abu na biyu shine itazilun nisa a fil mahidi wannan wani bangare ne na aya a cikin suratul baqara kamar yadda makaranta ɗazu a shine malam ya ɗauko ya ƙulla wannan babi da shi Ƙala ta'ala Allah ya ce wa yas'alunaka anil mahid suna tambayar ka dangane da mahid al mahid wasu malamai sun fassara shi da gurbin fitar jinin al'ada wasu malamai kuma sun fassara shi da lokacin fitar jinin al'ada wato ku nisanci mata a cikin kwanakin da suke jinin al'ada ina fata an fahimta to wannan kamar kusan ya fi ɗaukar ma'ana domin in aka ce ku nisanci mata a gurbin al'adarsu to kenan dole sai an ƙara fassara cewa lokacin da suke jinin al'ada in aka bar shi kuma a haka to ya nuna da lokacin al'ada da ba lokacin al'ada ba a nisance su kenan kun ga kuma wannan ba shi ne ma'anar ayar ba ko qul huwa adha suna tambayar ka dangane da lokacin da mace take jinin al'ada menene halaccin mu'amala da ita kulka ce musu huwa adhan mu'amala da mace a kwanakin da take jinin al'ada wannan kazanta ne inji Allah subhanahu wata'ala don haka fa'atazilun nisa'a fil mahidi ku nisanci mata a gurbin al'adar su lokacin da suke jinin al'ada wala taqrabu hunna qarashin ayar kenan kar ku kusance su hatta ya tahurna har sai sun tsarkaka to a duhuru anan sun fassara shi wasu malamai da ɗaukewar jini to wanda ya fassara da cewa ɗaukewar jini kenan yana halatta idan mace jininta ya ɗauke ko da bata yi wankan jinin al'ada ba yana halatta mijinta ya sadu da ita ya rage kuma bayan sun sadu to yanzu wanka biyu ne kuma a me a kanta wankan farko shine wankan ɗaukewar jinin me al'ada wanka na biyu kuma shine wankan menene ne janaba suka ce domin kalma ce guda biyu da Allah ya ce fa'atazilun nisa a fil mahid ku nisanci mata a lokacin jinin al'ada sai ce a menene wala taqrabu hunna hatta ya tsahurna kar ku kusance su har sai sun yi tsarki ai hatta taqdi haidatahunna har sai hailarsu ta tsaya ta ta dauke sai Allah ya sake cewa fa idza tatahharna idan suka yi tsarki ah to me yasa aka kawo kalmar tsarki guda biyu qur'ani ba bagwari bane baya gwaranci to wannan kuma yayi kama da gwaranci to he suka ce kowanne yana da ma'anarsa daban dan bai yiwuwa a ce tsarkin farko da Allah ke magana shi yake magana a kai a tsarki na me na biyu dole wani hukunci ake magana a kai to he suka ce ma'anar wannan shine kenan idan mace ta ɗauke jinin al'ada kafin ta wanka ya halatta mijinta in yana da buƙatar ta ya sadu da ita sannan kuma idan ta yi tsarki har ilau shine wanka ɗin to shikenan in har saduwar ta faru kafin nan to shikenan yanzu wanka biyu ne a kanta in kuma sanda ta yi wankan jinin al'ada sannan mijin ya sadu da ita to yanzu wanka ɗaya ne a kanta shine wankan wato janaba an gane magana da kyau ko ala ayyi halin dai a cikin wannan ayar aya tana ishara akan halaccin saduwa da mace lokacin da jinin al'ada ta ya ɗauke kafin ta wanka kamar yadda wasu malamai suka ce tare da cewa wasu malamai sun ce bai halatta ba dole sai ta yi wanka amma ala ayyi halin aya tana ishara zuwa ga wannan halacci din domin wannan shi yake nuna ma'anar tsarkin kowanne yana cin gashin kansa ne ba guda ɗaya ake nufi ba to a nan kuma a sai malamai suka ce in har aka tafi akan halaccin saduwa da ita in jininta ya ɗauke kafin a ainihin wato ta yi wanka kamar yadda muka faɗa to wankan guda biyu ne domin farilla ba ta ɗauke farilla sai dai sunna ta ɗauke sunna misali wanka na salatul istisqa sallar roƙon ruwa da kuma wankan sallar idi to in kai ɗaya a madadin ɗaya ya yi ma'ana kai niyyar ɗaya abin nan biyun a wanka ɗaya ya yi amma su waɗannan wanka tun da farilla ne dukansu to kowanne sai an gama shi sannan a zo a yi ɗayan to sai wasu malamai kuma suka sake cewa to wanne za a fara wanne za a jinkirta magana mafi inganci shine tun da ita ɗaukewar jinin al'adan shi ya fara biyowa kafin janaba ta biyo baya to shine wankan jinin al'adan za a fara yi kafin wankan menene janaba sai dai kawai abinda kawai za mu ishara zuwa gare shi wankan dukansu suna kama da juna bambance-bambancen da ke tsakaninsu ɗan ƙalilan ne na? he sai niyya kuma yawa wannan niyyar wankan jinin al'ada sai kuma wannan niyyar wankan jinin abin wankan janaba wannan shine a takaice da fatan Allah ya shirye da mu to shine yake cewa wala taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tataharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah idan suka samu tsarki ku zo musu ta inda Allah ya halatta muku ya umarce ku shine ta gabansu kaga ishara akan cewa kada a je wa mace ta dubura kamar yadda muka karanta a waccar ayar har ilo fa'atuhunna min haythu amarakumullah sai ce inna allaha yuhibbu tawwabina lalle Allah yana son bayinsa masu yawan neman tsarki wa yuhibbul mutatabina masu yawan tuba wa yuhibbul mutatahhirina kuma yana son yana ainihin wato son bayinsa masu yawan neman tsarki Allah ya shirye da mu wa kana nabi sallallahu alaihi wa sallama idza arada min alha'id shay'an annabi ya kasance idan yana buƙatar ya mu'amalanci matarsa amma tana jinin al'ada alqa ala farjiha thawban sai ya sa ta ta nannade farjinta da tufafi ko ta sa kunzugu ko pat ko wani a makamancin haka summa sana'a ma arada marawaici ya ce sa'an nan sai ya aikata abin da yake bukata da ita na biyan bukatar shi ba tare da saduwa ba ya sa a watar waya ya ce wani ya tambaye shi dangane da mu'amala da mace tana jigizinin al'ada sai ce isna o kulla shay'in illa nikah duk abin da ya halatta duk abin da kuke so ku yi da matan ku ku yi suna jinin al'ada kadai banda saduwa amma duk wata hanya da za a bi don ka sami biyan bukata ita ta sami biyan bukata ya halatta idan tana jinin al'ada ya halatta shi yasa karkashin kulla shay'in din nan kun ga maganar da na faɗa muku ɗazu ta malam aminu daura za ta shigo ciki cewa duk nau'in mu'amalar da za ta sa a samu gamsuwa tsakanin mata da miji an halatta matukar ba jinin al'ada take ba matukar ba saduwa da ita za a yi ta dubura ba kun gane magana wannan shine kawai haka malamai suka tabbatar tare da cewa akwai wanda suke inkarin hakan amma dai magana da tafi inganci wannan shine maganar gaskiya isna ukulla shay'in illa nikah ku yi duk abin da ya kamata ku yi da su a banda abin nan abin da ya faru shine yahudu da nasara ne suke da wasu halaye guda biyu su yahudawa idan mace tana jinin al'ada sai su nisance ta nisantar da ko moda ta taba moda wannan kofi plate to shikenan ba za su yi mu'amala da wannan kofin ba kai karewa ma suna da wasu ɗakuna da suka yi a bayan gari daga an ce yau mace tana jinin al'ada sai su duƙuikuya ta su cikuikuya ta su kudundina ta sai su kai ta can ɗakin sai su ajiye in an zo mata abinci ma ɗan tura mata ake yi ana haka ana kyankyaminta kofinta daban filet ɗinta daban randarta daban komai nata daban saboda kyama ba yahude la'anannan bawa ne ba shi da alheri ko misƙalin zarrace in ba wanda Allah ya taimake shi ya musulunta ba so ɗabi'ar su kenan nisantar mata suke ba za su zauna a gidansu ba ba za su zauna a ɗakin su ba ballantana su kwanta gado ɗaya a uzu billahi yahudi baya yadda da wannan ku duba ku ga yadda yahudawa suka wulakanta mata ku duba ku ga yadda kuma yau mata suka koma ba su da ɗabi'u in ba na suwa ba na yahudawa tufafi irin na yahudu kwalliya irin ta yahudu ko ba haka bane mu'amala irin ta komai irin na yahudu mutanen da ba sa ƙaunar ku ba sa son ku tarihin musulunci ya nuna yadda suke kyamar ku amma duk ɗabi'unku da halayenku sun dawo irin nasu wa gari ya waya ba ku kyautawa addinin Allah ba to haka annabi ya ce ya ce su yahudu innal yahuda idza hadat minhumul mar'atu yahudawa idan mace tana jinan al'ada a cikinsu lam yu'akiluha ba sa cin abinci tare da ita walam yusharibuha ba sa sha tare da ita walam yujami'uha fil baiti ba sa zama da ita a cikin gida duk abin da ka san na mu'amalar yau da gobe sun tattara ta sun watsar to wannan musulunci bai da wannan ba su kuma nasara saboda dandakalar jahilci ya kai musu makura in mace tana jinin al'ada ba ba maganar wai maganar mu'amalar yau da gobe ba hatta saduwa ma suna yi da ita ba ruwansu to sai Allah ya jefar da yahudu bangaren hagu nasara kuma ya wurga su ta baya su kuma musulunci sai ya ajiye su a tsakiya musulmi sai ya ajiye su a tsakiya sai ya zama su musulmi ba za su sadu da mace tana jinin al'ada ba ba za kuma su kore ta su kai ta jeji su daina mu'amala da ita ba amma za su zauna da ita gida ɗaya za a ci abinci tare za a yi kaza za a yi kaza za a yi mu'amala hatta kwanciya gado ɗaya hatta mubashara ta yadda za a biya wa juna bukata amma ba za a sadu ba shine Allah ya ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida hakanan Allah ya saka ku al'umma matsakaiciya ba ta wuce gona da iri ba ta kuma gazawa daga inda ake bukatar ta je ta al'ummar musulunci take yasa daga kin bar na musulunci to hayaniya za ki fada ki biya wa yahudawa su hallaka ki ki biya wa nasara su hallaka ki amma in kika tsaya a gida to he ki zauna lafiya da kowa ki zauna lafiya da Allah da manzon Allah da Qur'ani da musulunci da al'ummar musulmi baki daya an gane magana da ke ko so saboda haka wannan matsalar matsala ce wanda ana ganin ta kamar wasa amma wallahi tana faruwa a cikin mu tana faruwa a cikin mu tana faruwa a cikin mu so yana da kyau mu ji tsoron Allah mu gyara za ka ga za ka ga koke-koke da korafe-korafe da maganganu suna zuwa gurin gurin ire-iren mu ana kawo su ka rasa wani abin ta yadda za ka warware shi don haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa musulmi isuna o kulla shay'in duk abin da ya kamata ku yi da matanku illa nikah amma banda ainihin wato saduwa Allah ya shirye da mu to shine yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam idan yana buƙatar wani abu daga matar shi na biyan buƙata kuma tana jinin al'ada sai ya sa ta ta sa kunzugu ko kuma ta sa a wani abu a gabanta ya tare sannan yayi mu'amala da ita ya samu biyan bukatarsa ba tare da ya sadu da ita ba wa qala nabi sallallahu alaihi wasallama yurhibu min dhalik ko annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yana mai tsoratarwa dangane da wannan ɗabi'a yace man ata ha'idan aw imra'a fi duburiha faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallama duk mutumin da ya je wa matarsa tana jinin al'ada alhalin tana ainihin wato jinin al'ada wannan ya kafircewa abin da aka ainihin wato saukarwa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama to ku lura wannan hadisi imamu turmudi da ibnu majah suka rawaito shi in har wannan hadisin ya halatta abin nan ya inganta to abin da yake ishara zuwa gare shi ba wai aikatawar bane kadai zai sa mutum ya me ya kafirci ku lura da wannan aikata sabo baya kafirtar da wa mutum musulmi aikatawa bi mujarradil fi'il baya sa mutum ya kafirta sai dai abin da zai sa ya kafirta shine ya halattar da wannan sabon mutumin da di ya ce ya halatta a sadu da mace ta dubura abin nan ta dubura yes ko kuma ya halatta a sadu da mace tana jinin al'ada wannan kafiri ne domin ya halatta abin da Allah ya me ya haramta Allah kuma ya ce wala taqulu lima tasifu alsinatikumul kadhiba hadha halalun وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب سيتي إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون كركو يدكو كسسبر تيوا كذا حلال ني كذا حرام ني كنا masu jingina ƙarya zuwa ga Allah Allah ce duk wanda ya kuskure jingina ƙarya zuwa ga Allah wannan bahi babu rabon duniya da lahira jama'a kuna fahimta da kyau so a ƙarƙashin wannan bai kafirta da mujarradin aikatawa amma ko da bai aikata ba in ya ce ya halatta ya kafurta ban gane ko kun fahimce ni ba eh ko da bai aikata ba in ya ce ya halatta ya mi ya kafurta to a nan kamar yadda na ishara ɗazu wasu tsautsayi yana ɗibarsu ko kuma ƙarfin sha'awarsu yana kai su sai ya zamanto sun nemi matansu suna jinin al'ada da Allah in tambaye ku da mutum sha'awarsa ta ɗebe shi ya je ya yi zina a waje saboda matarsa tana jinin al'ada da ya sadu da ita tana jinin al'ada wanne ne ya fi sauƙin zunubi saduwa da ita tana jinin al'ada shi ya fi sauƙi zuwa ya je ya yi zina shi ya fi girma wajen laifi haka ne ko ba haka ba saboda wannan ne sai Allah ya halatta biyan bukata din ba ta hanyar saduwa ba idan mace tana jinin al'ada saboda tare ka karkaje ka aikata abin da Allah ya haramta ma to wani a garin biyan bukatar sai karfin sha'awa ya dauke shi sai ya zarce har ya kai ga saduwa da matar tana jinin al'ada kuma wata ma lokacin tana hana shi tana kokarin tare shi amma kuma ya ki cewa sai bukatarsa ta biya wani ma ya amfani da karfi wajen biyan bukatarsa ga matarsa duk ana samun irin wannan kamar yadda mu mun san irin waɗannan kisa-kisan ana kawo mana su to idan mutum ya aikata haka amma ba shi da aqida cewa wannan abin da ya aikata menene halal ne bai yadda ba ya san yayi laifi ya san ya aikata ba daidai ba ya san yayi haramu to me hukuncin sa ya zai ya warware wannan matsalar to shine sai aka samu hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya sadu da matarsa tana jinin al'ada to zai yi sadaka da dinari an gane magana da kyau ku zai yi sadaka da dinari ba akwai rubu'u dinar ba da ake barawa a matsayin sadaki to shi dinarin gaba daya zai yi sadaka da shi to a nan sai mu duba me ya rubu dinar na bana malam ibrahim dubu sha uku ko to ka yi tamus ko dubu sittin da wani abu ko dubu sha uku tamus ko dubu hamsin da biyu ko to sai idan ya gama sai ya fito sai ya tafi banki sai ya cire naira dubu hamsin da biyu sai ya je raba talakawa sadaka kaga ya yi jima'i mai tsada goma sai ya kara ko ko ba haka bane yi gaskiya ne goma sai ya kara abinda musulunci ya tabbatar kenan hadisi ne ingantacce karanta bulugul maram tare da sharhin sa subulus salam na al-amiru sunani Allah ya hada mu da shi a jannatul firdaus to a in mutum ya sadu da matarsa tana jinin al'ada to kafarar wannan zunubin an gane shine ya menene ya sadaka da dinari guda shi ne kwatankwacin naira dubu hamsin da biyu kenan a halin yanzu to shi kenan ya wanke wannan zunubin in kuma bai yi ba to ana nan ana bin sa bashi to ku lura kuma ku masu kuɗi idan akwai masu kuɗi sheganta kuna minal ja'irina yanzu ya ji wannan fatawar sai ya ce oke dama haka ake warwarewa malam to masha Allahu ba a ba wani magana masha Allahu ka ji tsoron Allah kar ka sake in matar ka ɗaya ne ka ƙara ɗaya in biyun sun ba ka ɗan ka ƙara ta zama uku in ba haka ba ka kara ta zama menene hudu in hudu sun ma yawa kuma kai munafikin Allah ne sun ma kaɗan kai kai munafikin Allah ne ba ba musulunci kake yi ba domin baka fa Allah sanin ya kamata ba haka ne ko ba haka ba yawwa to saboda haka a takaitan takaitawa in har haka ta faru to ga yadda ake warware wannan matsala kamar yadda musulunci ya nuna an gane to amma kamar yadda muka faɗa duk wanda ya ce ya halatta to ya zama kafiri muka ce a cikin 'yan shi'a akwai wanda suke ganin ya halatta a sadu da mace tana, tana jinin al'ada Allah ya shirya da mu ƙala abu isa abu isa ya ce ma'ana haza inda ahalil ilmi ala taghlis a ma'anar haka a gurin malaman ilimi shine mutum idan ya kau idan a kausasa masa harshe ne shi yasa aka ce ya kafurta an gane ko ko kuma ya zama kufurin ne duna kufurin amma idan ya ce ya halatta ne to nan kan kufurin ne al mukhriju min al milla qala ahadul atibba wanda daga cikin likitoci yace ityanul mar'ati athna al haid huwa al qatl al bati wal aqamul qadim wato kashe kai ne da ainihin wato rugurguza a wato ɗabi'a da yanayi na jiki mutum ya zama yana zuwa matarsa ta me tana jinin al'ada usibat imra'atun bi auramin wattihabatin fil, fil uh, mahbal wal jihazi tanasuli wa hudusu rashin middi shadidun yashabuhu irtifa'un fi darajatil harara وزيادة ضربات القلب فأسرعت إلى الطبيبة المعالجة فقالت الطبيبة لها قولي بصدق متى يجامعك زوجك فقالت المرأة بعلم في كل وقت حتى أثناء الحيض كنجي أصيبت امرأة بأوراق أن جربوا تماتا دا كمبري أو الأوراق الورم wato kumburin jiki ko kumburin mara ko wani a makamancin haka a watti habatin fil mahabal wal jihaz tanasuli da kuma kumburi a cikin abin da ya shafi marata da kuma wato kamar mutuwar a kwayoyin halittarta an gane tana da matsala na kwayoyin halitta ko wani a makamancin haka wa hudus rashin middiyin shadidun da kuma faruwar bleeding shine rash wato zubar jini jininta yana zuba da tsanani kuma da yawa yashabuhu irtifa'un fi darajatil harara sannan kuma da aka gwada temperature nata sai aka samu temperature ta yana hauhawa wato zafin jikinta yana karuwa kin ga in yanzu ne sai a ce tana da corona ko ba haka bane daga sun kana ma wannan wannan abun a goshinka suka ga hararka ta karu temperature ka ya hawa ya ce corona to to shine yake cewa a a yashabuhu irtifa'un fi darajatil harara wa ziyadatu darbatil qalb sannan aka samu bugun zuciyarta ya karu kun san kowane bugun zuciya tsakaninsa da dan uwansa akwai wani adadin abin da ake so kar ya wuce wannan in ya wuce to abin akwai matsala an gane ko fa asra'at ila tabiba al mu'alija so sai ta tafi gurin likita dan ta bincike ta ta bata magani fa qalat at-tabibatu laha likitan sai take cewa matar quli bi sudiqin ga min gaskiya mata yujami'uki zawjiki yaushe mijinki ke saduwa da ke fa qalat al-mar'atu bi alam matar sai ta bata amsa cikin kunci da bakin ciki da damuwa ta ce fi kulli waqatin hatta asna al-hayd kowanne lokaci mijina saduwa da ni yake har lokacin ma da nake jinin al'ada sai ta ce to wannan ya jawo miki waɗannan matsalolin gaba daya kun gane magana da kyau ko wannan shi ya jawo mata so Allah ba zai hana abu ka ce he kai kuma ka zauna lafiya ba ma za ka yadda ka yadda ma ba za ka yadda ba oho kai ka jiyo amma dai mu mun sani ba yadda za a yi Allah ya hana abu ka ce sai kai kuma ka zauna lafiya Allah baka isa ba saboda haka wannan ɗabi'a waɗanda suke kallon mu da sauraron mu musamman ta kafofin yada bayanai na zamani su ji tsoron Allah akwai mutane da yawa akwai yan boko da yawa waɗanda suka matsa wa kansu da zama da mata ɗaɗɗaya annabi ya ba da dama Allah ya ba da dama ku duba hikimar Allah da ya tashi magana akan aure sai ya fara ma da mata bibbiyu masna wa thulatha wa ruba kuma ke ki ji tsoron Allah rashin yardarki cewa a karo miki mace cutar da kanki ne kuma cutar da mijinki ne kina cutar da kanki kina cutar da mijinki daga cikin cutarwar shine mijinki zai zo yana neman ki a lokutan da bai kamata ya neme ki ba sannan don Allah don Allah don Allah yanzu ko cin abin ka zauna da cokali ko ba haka bane da abinci mai daɗi a gabanka da ruwa mai sanyi kana caka kuma kana sifawa ko ba haka bane akwai akwai abin da ya kai shi daɗi babu amma dan Allah ko shi idan yayi yawa akwai gajiya ko babu gajiya ana gajiya ana gajiya to dan Allah ina ga a ce kullum mijinki in ya dawo ke in ya fita ya sake zagayowa ke in ya tafiya ya dawo ke da Allah ba za ki gaji ba wannan zai sa jikinki ya gurguje da wuri ga ku ba kwa san tsufa mata sun tsan tsufa billahi allazi la ilaha illa huwa ba ka san tsufa kuma sannan kin ba wa kanki hanyar tsufa da wuri shine kin ki yarda ki dinga samun hutu tsakaninki da mijinki amma da kin samar wa kanki sauki akwai wata to ke dan kwana biyu ko ukun nan zaki dan huta in kina da dan wanki zaki in kina da dan mofin a falo zaki in kina da dan kintsa jikinki zaki sannan kafin kwanakinki su zagayo zaki ji karfinki ya dawo bukatar ki ta dawo sha'awar ki ta dawo yanayinki ya canja saboda kin samu hutu amma in ya fita ya dawo ke ci in da safe ne ke ci in da rana ke ci in yayi tafiya ya dawo ke ci kullum kuma dan jaraba da masifar bala'i in yace zai kare ki ce ni ban yarda ba kina kashe kanki ne ba yadda za ku yi da ni fa dole gaya muku gaskiya amma dai ku ɗauka ku yi aiki da ita amma kuma ku ajiye mun kayata ni dai Allah ya balla dan karatu da ni da kwamanda ko ba haka ba da su malam Aminu da muka yayata muku eh Allah ya rufa mana asiri so za mu dakata a nan saboda lokaci za mu tahi la tusri fi talaq akwai masu gaggawar saki gaggawar saki motsi kaɗan ya ce ya saki matar shi kwanan nan wani ya zo min da wata matsala irin wannan ya sa wa matarsa ƙa'ida cewa in ta fita ta saku kuma ta fita ɗin don kuma ta hankalinku a goshi yake ku yi haƙuri haka annabi ya faɗa ba ni na faɗa ba yi hankalinku a goshi yake hankalinku a goshe ki ta wani ya ce wai mata ba su da hankali ina fata an fahimta sai dan sai ya ce baba mama ta fa tana ne yace hada da ita ita ma ba ta da hankali an gane magana da kyau ko to annabi ne yace ba ku da cikakken hankali akwai wanda ya isa ya goge wannan magana oh da aka ku yadda kawai to in ba rashin hankali ba a ce miki in kika fita ba a bakin auren ki kuma ki fita ai sai wanda ba da cikakken hankali zai yi haka ko ba haka bane wai ita bari ta yi dan ta nuna bata damu ba in ta ga oh to me ne dan na dan na rabu da kai wata wahala zan shiga kuma sai ta tafi wata uku wata hudu sai ta fara bugo waya tana kuka ta shiga damuwar kuma amma a lokacin da aka sa mata sharaɗin gani take in ta kare sharaɗin to meye ne ni za ka saka wannan sharaɗin ai wallahi baka isa ba ai kaza kaza but ya ta fita minti talatin da fitar ta za ta fara hawaye tana sharɓa majina kuma abin kuma ya zo ya dame ta so ya zo ya aikata haka ƙarshe matar ta zo aka zo aka ce to ya halatta a koma aka samu wani malamin bid'a ya ce musu ai ina in ka sa matarka irin wannan sharaɗin har abadan abidina kafin a jima jininsa ya hau to shine suka zo suka sama ni ma sai na dan gara hi tukunna yace masa ai fata wanda ya baka haka take yace la ilaha illallah malamin daukar ba mu samu sauki ta gurin ka sanda na waina hi tukunna sannan nace masa gaskiyar magana ba haka fata wata take ba ya halatta ka mai da matarka amma ka ji tsoron Allah ba a sa mata wannan sharadi matan zamanin sahabbai ne zaka sa mata sharadi ta koma gida ta yi lub tana ta istighfari tana tuba ga Allah amma ina na yanzu na yanzu kana cewa in kin fita a bakin auren ki ta ce kafin ka rufe bakin ka ma na isa wallahi tallahi kafin ka rufe bakin ka ma na isa gida shi kenan kawai ta fita Allah ya sauwake abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya yafe mana hadha huwa ma indana billahi tawfiqi wassalamu alaikum warahmatullahi akwai tambaya ne
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu Allah shaka da alkhairi a wannan tambayan tana cewa mace ce ta yi amfani da zobe domin fulani ya halatta saboda ta mana saboda ta saboda tazara tsakanin haifuwa shin ya halatta malam ta yi wannan din samun tazara zobe na likitoci ne suke bayarwa ko me to ai shine abin da nake so in sani ni dai ban taba ji likita yana ba da zobe a matsayin asa dan tazara ba na san dai akwai allura na san akwai kwayoyi na san akwai roba da ake saka musu a damatsunsu to ban san magana zobe ba gaskiya saboda haka na bi'ona bi ilmin in kina nan ki mana karin bayani waye baki zoban likita ne ko wani malam gobe da nisa ne yawwa yawwa to ai gaskiya ne ai yawwa ko kuma sati ta rubuto takarda ta kawo mana yawwa sati sati ba za mu ce komai akan wannan ba gaskiya saboda ba mu da masaniya akan wannan irin kalar zobe ne amma dai gaskiyar magana biri yayi kama da mutum kawai ki zo mana da bayani dalla dalla tsakanin ki kuma da Allah in dai fatawar gaskiya kike nema to za mu bincika mu gane menene matsalar wannan abin za mu baki amsa amma dai abin da muka sani akwai wato tazara na kwayoyi da mace za ta dinga sha kullum kwaya ɗaya duk wata wata akwai allurar da ake mata duk wata wata in aka yi allurar ba za ta sake yi ba sai wata in ana so abin ya watse shi kenan sai a daina allurar shi wata wata allurar take akwai kuma roba da ake tsaga jikinku ana saka muku to wannan duk mun san da shi a likitance to amma ba mu san magana zobe ki sa zobe ya baki tazara ba gaskiya wannan magana ba mu san da ita ba dan haka nabbi'una bi ilmi in kuntum sadiqina ku zo mana da ilimi akan sa inda gaske ne wallahu a'lam ni malam tambaya ta ni zan yi tambaya malam akan su batun wa'annan abubuwan da ka lissafa na sanya tazara din idan akwai inda ya halatta so akwai kuma inda bai halatta ba saboda za ka ga wasu suna yin abin ba dan laluri da ya kamata a ce an yi an samu tazaran ba akwai waɗanda za ka samu mijin zai tirsasa matar isa ta yi saboda ina kyamar aifuwa akwai wadda ita matar ce saboda tana kyamar ta aifu da mijin za ta je ta yi ba tare ta sani ba ya sani to ire-iren wannan akwai ha- a- in akwai halacci to amma su kuma akwai wata hukuma ta daban koko ya abin yake
To, a shi tazarar haihuwa a kamar yadda kwamanda ya faɗa akwai inda yake halatta kai tsaye akwai kuma inda gaskiyar magana yake da matsala. A musamman idan mace tana da matsala misali a ce tana da konika akwai abin da bahaushe yake cewa konika. Wato, mace tana cikin shayarwa wata bakwai takwas ɗako shekara bai yi ba kawai sai wani ciki ya ƙara bayyana. Wanda likitoci suka ce idan har irin wannan ta faru, to shi ɗan da yake waje yake shan nono nonon ta zai jirkice ya koma nonon ɗan cikinta ne sai kuma ɗan waje ya dinga cutuwa a wasu lokaci ma idan aka yi wasa sai ya zama to ya sababar da hallaka shi to kaga a irin wannan in mace tana da irin wannan matsalar ya halatta ta ba da tazara saboda ta samu sauki a na biyu akwai wacce take shan wahalar ciki ko wata za ka ga in ta ɗauki ciki malam wata ma a asibiti take tarewa ko kuma ya zama kullum tana kan hanyar asibiti tana kan hanya yau fari gobe tsumma wata ma ta yi ta suma tana farfadowa to wannan idan tana da matsala in ciki ya shiga jikinta tana wahala da jinya da rashin lafiya wannan babu laifi ta yi tazara na uku akwai waɗanda suke samun matsaloli na mahaifa za ki ga mace in ta haihu biyu uku sai ka ga mahaifarta tana burtsowa tana fitowa a na ga matar da ta haihu amma sanda likitoci suka sa hannu suka mayar da mahaifarta har mahaifar ta fito waje tana nema ta zamo mata matsala su da kansu likitocin suka ba da shawarar cewa wannan gaskiya a bata tarara in ba haka ba in ta ƙara ɗaukar ciki da wannan mahaifar to wasu sukan kai ga hai an yanke mahaifar ma gaba ɗaya so in ana so abin ya koma normal mahaifar ta gaji ta yi laushi dole sai an sassauta mata dangane da ɗaukar ciki da haka a bada tazarar shekara biyu uku hudu wasu ma har biyar saboda ta samu mahaifar ta koma normal ta yi karfi ta yadda za ta ƙara ɗaukar ciki ba tare da matsala ba to wannan kin ga babu laifi tana iya ba da tazara to amma ban da waɗannan da ire-irensu masu matsaloli kamar yadda kwamanda ya faɗa akwai wadda kawai ita ba ta so ta tsufa ne ita ba ta so kuma tsufa wallahi ya zama dole duk minti ɗaya da kika ƙara tsufa kike yi wallahi ko kin haihu ko baki haihu ba ko kina da 'ya'ya ko baki da 'ya'ya na rantse miki da Allah sai kin haihu abin nan sai kin tsufa akwai wani mutum da na sani ya kai shekara hamsin da wani abu zuwa sittin bai taba aure ba a rayuwar shi komanda wallahi lafiyarsa kalau wai da aka tambaye shi me yasa sai ya ce shi ba so ya tsufa ne amma a lokacin da ake masa wannan tambayar fa wallahi har yaran kwafa masu matan da 'ya'yan ma sun fi shi lafiya ba tsoho ba an gane magana da kyau ku wala har yaran kwafa wannan namiji ne ba wai mata ba da mun ba wai ku kaɗai ne wasu ake samu wai ba sa so su tsufa ba har ta mazan ana samun waɗannan ni abin da nake faɗa shi ne tsufa ba matsala ba ne in dai akan aikin alheri ne ka tsufa tsufan banza ki tsufa tsufar banza ita ne matsala amma in tsufa akan tafarkin Allah da annabi ne ba mar- fa marhaban bil tsufa madalla da tsufa ya zo wallahi an gane magana da kyau ko yawwa saboda haka a ga wanda suke cewa su ba sa son tsufa a'a ba sa so ƴaƴa su yi musu yawa saboda suna ganin ɗaukar ɗawainiyar su zai zamanto matsala wa ya gaya miki cewa ke kike da ikon ɗaukar matsayi a ɗawainiyar ƴaƴa babanku wacce makaranta ya yi ya ɗauki ɗawainiyar ki kika iso yanzu wanne boko galibi waɗanda yanzu suke sa dokar cewa ba za a haihu ba ko ba za a ɗauki ciki ba ko ba za a yi ƙarin aure ba ko ba za a yi aure ba saboda sai an yi kaza sai an yi kaza idan kika je kika binciki su iyayen ba wani mataki da suka taka a rayuwarsu kuma suka haifi waɗannan iyayen gaba ɗaya haka ne ko ba haka ba ba abin da suka taka na matsaki ba wani kuɗi da Allah ya ba su amma a hakan suka iya ɗaukar ɗawainiyar yaran har zuwa yanzu amma yanzu ne wai ya waye ko ta waye ita ba za ta yi aure ba ita ba za ta ɗau ciki ba ai ta kaza kaza kar ƴaƴa su yi mata yawa kaza kaza saboda haka gaskiyar magana akwai tazarar da za a iya yin ta musulunci ya yadda akwai kuma tazarar da gaskiya akwai question mark akwai alamar tambaya a kai ba zai yiwu a halatta ta kai tsaye ba saboda akwai nau'i na wato kamar koyawa Allah yaya zai yi da kai alhalin kuma Allah maɗaukakin sarki ya fi mu sanin mu ya kuma fi mu sanin yadda zai yi da mu wallahu ta'ala a'lam
to akwai wata tana bibiyan mu yanzu haka ta sh- ta shafin mu na facebook ta turo tambaya take cewa don Allah malam ya ja hankalin su mazan da an yi magana akan batun magana karin aure a ja hankalin su mazan ya kamata idan mutum yana samu to a ce sab- ya bari samun sa ku kamar kashi uku sannan sai ya kara sannan kuma a ja hankalin su mazan wajen yin adalci tsakanin matan idan sun kara sannan kuma a ainihin wato a sanar ma- mazan su san hukunce-hukuncen da ke tsakanin zama da ma- da mata ba ma- ba mata ɗaya ba don akasari matsalar da ake samu kamar da na fahimci magana malam ya- yana faruwa mutum bai ma san yadda zai ma'amalanci matan ba yakan ainihin wato yi kare-karen auren kuma zuwa ta samu matsala to shine ta abin take tana nan tana jiran mu yanzu haka
to gaskiyar magana sanin ilimin yadda za a zauna da mata wannan wajibi ne ga duk na namiji kafin ya ƙara aure ya tsaya ya fahimci yaya ya kamata ya musu adalci wannan dole ne saboda ba a aure ibada ce ba kawai morewa ne da horewa ba ana buƙatar bin dokoki na shari'a da tsare-tsare na shari'a a kansa saboda haka namiji ya yi ƙoƙari ya fahimci wannan kafin ya kai ga matakin ƙarawa abu na farko wannan muna nasiha ga maza su ji tsoron Allah su kula da wannan abu na biyu kewa da cewa da kika yi wai ya bari nin- samun sai karu ninki biyu ko uku Mm-mm. ke baki da ikon ki ce sai dukiyarsa ko yanayin samun sa ya kai ma'adadi kaza ki bar Allah da aikinsa A'a. wannan duk ba ba abun nan bane kawai ke dai ki ji tsoron Allah kar ki dauka cewa wai samun sa shi yake determining abun nan dinki shi samu a gurin Allah yake rashi ma a gurin sa yake saboda haka baki da ikon sai kin kididdige me zai kamata ya samu kafin ya kara mata ki bar shi idan Allah ya sa shi ya ji dai yanayin budin sa ya kai ya rike ku falillahi alhamdu wal minna shi dai ya san cewa dole ne ya kula da ku lafiyar ku abincin ku suturar ku yau da gobe ɗin ku dole ya kula da wannan ya san da wannan kuma ya tabbatar yana da halin wannan amma wadata a gurin Allah take abu na biyu abu na uku cewa da kika yi a ya yi adalci tsakani mun faɗa cewa dole a yi adalci amma ina so mata ku gane wani abu galibi idan namiji ya ƙara aure galibi idan namiji ya ƙara aure idan baki a hankali ba za ku samu matsala da shi amma barin ba ku misali na kurkusa yadda za ku gane yanzu dan Allah kayanki kala goma ne misali yau ki sa wannan gobe ki sa wancan jibi ki sa wannan sai yau aka ce kin yi wani sabon kala kar irin kalar da kike so kike bukata dan Allah za ki koma kullum wannan kayan kike sakawa kike dokin saka shi ko ba za ki koma ba za ki koma saboda ya zo sabon yayi ya zo sabuwar kala kina bukatarsa amma inda za a bar ki kika share wata hudu ko biyar kina sakawa za ki ja baya da ki ko ba za ki ja baya ba za ki dawo ki waiwayanci tsofin naki ko ba za ki dawo ki waiwaita ba to wannan misali ne ga ɗa namiji da sabon aure misali ne na kurkusa ga ɗa namiji da sabon aure satar amsa ka ba mata yawa satar amsa ne wallahi idan namiji ya sabon aure to ki bi shi a hankali saboda ɗoki yake yi da zumuɗi da rawar ƙafa to in kika ce dole sai ya dawo yadda yake ɗokin amaryar sannan haka ke ma zai miki ke kanki na farko kin san baki wa kanki adalci ba na biyu kuma kin san haka ba za ta yiwu ba to a ƙarƙashin haka idan santsi ya ɗebe shi ke kika matsamar shi kuma santsi ya ɗebe shi ku samu matsala da shi amma zubamar ido koma gefe ki ci gaba da kula da kanki ki ci gaba da kintsa ɗakinki ki ci gaba da gyara jikinki ki bar shi da ita na rantse miki da Allah wata hudu biyar yayi yawa duk wannan rawar kafa da wannan zumuɗin wallahi zai daina kuma zai dawo gurinki kin ga kin samu lafiya cikin sauki baki daga wa kanki hankali ba baki jawo wa kanki matsala ba amma in kika ce dole fa sai ya zo yadda yake jin dokin wannan sabuwar ke ma haka zai ji dokin ki a'a wallahi talla za ku samu matsala kawai ki dauki misalin sabuwar riga da tsohuwa in kin yarda da haka tana faruwa da ke to ki yarda haka za ta faru da namiji idan ya sabon aure wannan shine gaskiyar magana dole akwai doki dole akwai kaza dole akwai kaza dole akwai kaza kuma ke dinnan yanzu idan kika sababa wa kanki rabuwa da shi kin ga kin satutu idan da ba shi da kuɗi yanzu yayi kuɗi yanzu kin ga kin tafi kin bar shi da ita ke shi yayi kuɗi za su more ke kuma kin yi waje in kina da ƴaƴa kin tafi ƴaƴan kuma ki je kina ta kuka kina tunanin wanda rayuwa suke yi a gidan kin ga kin jawo wa kanki jangon amma idan kika yi hakuri a hankali a hankali wallahi zai je a hema duk abin ma duk abin ma a hedin ma haka ne ma ka ina ni ina wancan ina kike ne kan wallahi kike ya fara nemo ki Allah ya sa mu dace wallahu ta'ala
Allah ya biya to akwai wata baiwa Allah na manta takardar na take cewa malam ya halatta mutum ya rasu a yi masa sadakar masa na arba'in ko na fitar takaba a sauke masa alkur'ani shin malam wannan ya halarta yawa
gaskiyar magana wannan sadakoki da ake na arba'in ko na bakwai ko na kaza bai halatta ba bai tabbata a sunna ba karanta bidiyo'i na ahkamul jana'iz na Muhammad Nasiruddin Albani a ya kawo waɗannan maganganu a cikin wannan littafi nasa ƙarshe ƙarshen sa inda ya kawo bid'ul jana'iz bidiyo'in jana'iza bidiyo'in gawa so baya halatta karanta nurul albab littafin Shehu Usmanu dan Fodiyo ya kawo cewa waɗannan sadakoki da ake duk bai halatta ba abin da ya tabbata a sunna idan mutum ya rasu kina matsayin ya ko kana matsayin ɗa shine na farko yi masa addu'a yawan yi masa addu'a da nema masa rahama yin wani sadakatul jariya a sallama zuwa gare shi ko tona rijiya ko bohul ko yawwa to ko bohul ko tona rijiya cewa wannan na mahaifinki ne Allah ya kai mishi zuwa kabarin shi wannan duka ya halatta karanta alqur'ani ki ce Allah ya kai mishi ladan wannan duk ya halatta ke ki karanta ki ce wannan ladan ya Allah ba na bane na babana ne yana kabari ya halatta ko ki sauke ko ba ki sauke ba in dai qur'ani kika karanta kika ce ladan na baban ku ne Allah ya karba insha Allah a a sai sun koma ga Allah ai dan adam shi a rayuwarsa malam aminu yana tambaya cewa ko suna yaya ne za a iya karanta a ce ladan nasu ne shi dan adam ina so ku gane ko ya ce abin da ya na addini akwai ladan iyayensa a ciki ko ba ya faɗa ba ka'ida duk aikin da dan adam ya yi babansa yana da me yana da kamisho ko yana raye ko ya mutu kusan da wannan don haka wannan kan automatically haka rayuwar dan adam take tafiya yanzu karatun qur'an da kika zo yi nan baban ki yana da can a zaune ko yana kasuwa ko yana office yana da ladan wannan abu da kike karantawa saboda shi ya samar da ke kika zo duniya ta hanyarsa ko ba shi ya halicce ki ba nake nufi shi ne ta dalilin sa kika zo duniya shi ya haife ki shi ya ɗauki ɗawainiyarki shi ya ba da gudunma kuɗin makaranta yanzu wataƙila ma kuɗin nafe da kika zo shi ya bayar ba yadda za a yi a ce kuma abin da yake na addini ba shi da kamisho ba zai yiwu ba Allah ya tsara haka a rayuwa ya tsara haka a mu'amala ya tsara haka a zamantakewa to amma wanda malamai suke kokwantan wani ya masa haka bai abin nan ba shine wanda ba ɗanka ba ko wanda ba abin nan ɗinka ba shi dai sai dai ka ci albarkacin addu'o'i na musulmi da ake yi Allah ka ji kan al'ummar musulmi Allah ka yi musu rahama irin addu'o'in cikin makabarta da ake yi wa musulmi da shauransu amma ware wani abu na ibada ko na sadaka ko na kaza wani ya wani suka ce sai dai ƴaƴa tsakaninsu da iyaye ko iyaye tsakaninsu da ƴaƴansu so saboda haka zaki iya wannan amma wannan sadakar arba'in sadakar ɗari sadakar bakwai sadakar uku da abin nan ɗin takaba an fita daga takaba a yi mar sadaka duk bai tabbata ba an gane ko bai tabbata ba wannan shine a tsakani da Allah wallahu ta'ala a'lam
sai masu bukatun addu'o'i wannan sha yaron ta ne yana neman aikin soja a roƙa masa Allah Allah ubangiji ya sa zama alkhairi wannan yana cewa ya malam muna da muna neman taimako akwai yarmu yan sikira sun kama ta tun tana firamare har ta kai yanzu tana da yaya biyar kuma malam basu batta ba tana da fama da wannan matsala a roƙa mata Allah Allah ya bata lafiya wannan yake cewa take cewa wannan take cewa akwai tana da mara lafiya ita ma a roƙa mata Allah Allah ubangiji ya ba su lafiya Allah dukkan mu da muke zauna nan muna da bukatu a gurin Allah a roƙa mana Allah Allah ya biya mana bukatu mu na alkhairi to masha Allah to insha Allah ta'ala muna addu'a subhanahu wata'ala ya biya mana dukkanin bukatun mu na alheri matsalolin mu da damuwoyin mu duka Allah ya yi mana abinda muke nema a gurin Allah na alheri Allah ya bamu wanda muke neman tsari na sharri Allah ka tsare mu Allah ka sa aljanna ta zama koma a gare mu Allah ka haramta wuta cin naman jikinmu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamati innaka la tukhliful mi'ad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaikum